الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلينا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأبو الخاتم وما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda da falalansa ya tara mu a wannan makaranta mai albarka domin karanta da shi daga cikin lissa da musulunci wanda aka saba karanta a wannan makaranta ta mai albarka har yanzu muna nan a cikin wannan babu ya dan jamu lokaci mai tsawo saboda an yi maganu da yawa na abubuwan da muna suka sa a wajen sha'anin maganan sahur wato ba kuma yin sahur din kansa ake magana ba ta hanyoyin da za a bi domin tayar da mutane su yi sahur ai mu wannan da ana ta a ce ko a ce goro ko a ce ne ne ko a ce goro mu wannan da irin nama to iri irin sun ne aka hada aka ce ba su da wani amfani abin da ya kamata a yi dace da kira wanda annabi ya tsora mutane a kai shine kira sallah na kira sallah a tashi a cikin abinci in lokacin tsayawa ya yi sai a sa kiran sallah sai ko a rike bakin sa kiran to zai haka yawa amma idan aka saba sai ko wani kidan goro ya zo sannan a yi farakar to kaga kenan an mai da wancan kiran sallan da annabi ya karanta shi kan mai da amfani ba sai ma har a daga ai mai kiran goron nan ma bai zo ba ko ba haka ba ai mai sallan nan ma bai zo ba ka gani to shine wannan yake wa mun zalika iya daga abin da aka kirkiro aka saka a ciki iraru awan lamai ana kawo korukan ruwa irin masjid a cikin masallaci sai da kalli lokacin da za a sauke qur'ani sai a dade ruwa ka kawo eh in an gama za a ɗauki ruwan kuwa kuma a gida ya zama dan tabaruki kenan wa huwa bid'atun makaruwa da wannan bid'a ne da karanta ba ta hanya da ake neman tabaruki ba wa fil madakal ya zo a cikin dafin madahal wa yamma ya kama da lahu gare shi an yi ta mai nisan ta fi nauke nisan ta da kansa wa in halayar da hana wurin sa da ma da ruba da abin da wasu mota suka yi kulkulo shi min ila rimul wato kizana ana kawo moɗaye kowa da moɗansa wa gaira hada wani wannan in a wani ma na ƙorukan ruwa idan masjid a cikin masallaci shi ne karin lokacin da ake sauke qur'ani suna yin wani gangami ne sauke qur'ani a cikin ramadan malakar malkari idan makaranti ya sauke qur'ani to sharibu min zalika lama sai mutane su sha wannan ruwa wayar dubu na biyu su koma da shi gida ma ila buyutun zuwa gida duwan su wayar kula hotu ta da shi da halin da iyalansu ba man sha'u da wanda suka so ala sabili tabarruki suka yi haka ne saboda neman tabarruki wa haji wannan kuwa bid'atun bid'a ce lamtun qalba a ciro ba al'adun daga mutum daya min salafi daga almajiran sabai suke ne salaf radiyallahu anhu Allah kara musu da wa hadha alladhi ga wannan abun da aka ambatan nan la ga dasu bai ke banta dole da kalkatin da daren da za a ce za a sauke qur'anin kadai bana ko amun shi ga mamini shi kullum ne da kowane dare fa alu zalika suka aikata haka su a cikin wannan bayan kullum yan kace ma hukumul qira'ati mai hukuncin yin karatu wa zikir jama'a da zikir suke yin jam'in sa karatun jam'i zikirin jam'i ala sautin wahid akan murya daya kuntu ni kun kata ba sai ce wal jawabu amsa an zalika min labil makruhati wannan iya daga biya da haka karanta a don ka san ko da koyarwa ne in ba ɗaliban ne suka fi malaman yawa ba to ba a yadda ba a malami ɗaya na bakuna da yawa suna rera ƙur'ani kamar rera waƙa to ba da wannan ba sai idan masu karantarwa sun yi wa masu ɗaliban kaɗan in an ce kowa sai ya yi nasa kaga wani ba zai samu wani lokacin da akwai masa ba to nan sai ya halatta ya karanta su karanta amma ba haka ba ana haduwa dai guda ya karatu amma kowa nasa yake kamar asalin yadda muke yi a ranga in mun haɗu da yawa mu tamar ɗari ma ana karatu kowa na sa yake ba kamar da ake a islamiyya ba a islamiyya kuma gaba ɗaya suke sai ka karatun in za ka fara gyara daga suna yin maka tarjiɗi ka tarjiɗi jina'i ana rera shi irin rera waka to daga nan ma an shiga cikin gwiwoyi kenan wa filma da kalli ya za a cikin dafin madahal lam yadda da ƙaunar malikin maganar maliki ba da saba ba rahimahullah Allah ji kan fil qirada wajen karatu jama'a cikin jam'i wa zikir jama'a da zikir cikin jam'i annahu amila bi dalil makarona suna daga bidoyi wa da karanta alama na qalhu anu abin abin da ibnu rushd yana daga cikin wasu malamai guda tara mashin hantan mu da wani maliki da rushd shi yana daga ciki haka ya kiro wani bayani a cikin wannan rajin bayani wa ta'atil sai domin kanu sun kasance mutarassilina suna hakewa abin su rera ce alasatin wa da kan murya daya su kira cikin karatu wa zikita cikin zikiri kullu dan hudu je ni kan nace wa ma ijma'un nahi da mutane za su hadu li jarsil qur'an domin daukan karatun alqur'ani yamma talqinan yamma da ka shi talqinan awfil alwahi ko kuma a cikin alluna kowa da allonsa awfil mazhabi ko kuma kowa da qur'aninsa aw gairu zalim ko wani wannan jama'a mai kyau daga abin da ya aka samu iko an yi da al jama'ar jama'a su haɗu ya qara'una su yin karatu to kullu wahidan fil mawli allazi yurid kowa yana kado a inda yake libi an ya da ko ya haddace ba buɗe ba ala sabilin ta'alimi akan tafarkin wayarwa wala ba sa bihi wannan baya da laifi kamar sana bi zalika kamar da ya furci da wannan ilmara kana a cikin littafin madahal bi mahallin akara a wani guri kuma da amma ga ga ai ta hafizu kuma yanzu gaba da su sun mai da katuma kamar yadda kalama ba a komawa da ake komawa danga ko amma dai da haka dai ku gane danga na gaban ku duk wani abubuwan da ake sai dai masu zauna su rubuta kwan yawanci ba a zanga su gaba ya ga yawancin su zanga su da gaba da ta arike nan kan kana abin ko duk ayat abin ma qur'ani wani gari ya rubuta ya kare ka aka koya ma da abin da Allah ko dauki ka je ka wani gari ne zai tilla suka sa shi suka dan ba sannan ka je aka so sannan ake ma koyarwa a cikin tabizin ka saboda suna nan dai suna gaba suna dai ga gaba ne a cikin karatu to haka zalika haka malam yace ijma'un na saduwar mutane da zikir don zikiri kulwarin kowa ya kuna ta zikiri idan ka kana bala ba ta babu laifi a kalin da cikin zalika cikin wannan bal wa sana'a wannan sunna ne la na sahaba don sahabban annabi radiyallahu anhu ana kara musu da kawo sun kasance idan mun suna haduwa filin masjid cikin masallaci ba da salatu subha sallah subahi wal asr da bayan sallar al'asr bizikir suna taruwa sabai domin zikiri والواحد أما كون صحابي ده يذكر لنفسه ذكرا سيكي بها أمسى وعد لبواني بالعرب يحوج بعد مجاعد النساء an gane ko wa yusu ma'u lahum ana ji a gare su in suna yin zikiri bi saboda zalika saboda wannan da wiyul diri karawiyin na hali kamar irin dirin kudan zuma to daga nan za a gane sabon suna zikiri kenan ruha bilalika ayi furci da wannan a filin Allah da madakala a cikin dahin madahal da mahallin haka a wani guri kuma daban wai kul da shoje ni in ka tambaye ni kace to hal yaji ko ya halatta qira'atul jama'ati kafin jama'a ala shaji a wani malami da dafa ta mahaifin su dauka tare kamar a ce alhamdulillahi rabbil alamin gaba ɗaya su faɗa ai ka to ya halatta ko bai halatta ban kai wannan tambayar shehu ya ce kul bi sai in ce alajil madahal shehu ya faɗa a cikin dan madahal karib talafa qaul malik lalle magana malik ta saba rahimahullahu Allah ya ji kan rufin jama'a da cikin jama'a idan jamu in suka hadu yuridu qira'a suna rufin yin karatu ala shaykh abu da malami guda wala yasahumul waqt lokacin ba zai ishe su ba wahidan ba da wahid in shi wannan ya shige darasu kamar da muke darasu ko sana sa na wannan ya darasu sana sa na wannan ga lokacin ba zai ba to hal ya qara'u ithnani wa thalathatu shin mutum biyu ko uku za su sa allo daya في درسوا في حزب واحد عيدوا لا لأذر ريك الوقت أبو دقودر كنت اللوكة بذيث قوة إناث به أو لا يقرأ قوة بذيه أكراتهم به إلا واحد بعد واحد سيدي بعد دا wannan shi ne tambaya wa kala malakan wani lokacin sai malakin shi ya juzu ya halatta lillo su da'i saboda lowar ta kawo ai haka li'anna wa domin idan kara an je karatu wahidun ba da ɗaya bayan ɗaya wa iya ba da hum bi gairi qira'ati wa sauran ba za su mutu karatu ba li kasratin saboda yawan su wa riki lokacin da kuncin lokaci wa malakan wani lokacin kala la su kai bi halatta ba wani lokacin ba zai wadata shi imam malik li'anna wa lakum min ilmin man mala don saboda wanda suka riga mu zuwa a gunzu aka ji qur'ani su ba biya ka ba ka je ka gani alama da kalahu an akan abin da ya shigo shi a wurin sa shi dan rusuli il bayani wadda cikin da ga bayani wadda hace bayan kulta in kace in ji shodan kodo kuma hukumu menene hukuncin wato hirbul idarati akwai wani ta abin da hirbul idarati kulki zance ala ahmadu zaruqu ahmadu zaruqu ya ce shi umar da murid da sadi da da suna umar da murid da sadi wa dalahu ala malamai sun saba kuma duk shi mun lam yarin lahu mu'arilun wanda bai zo da abin da zai zai mu'arala da wato karo da shi ba wala mu don neman gusar da shi kenan wala mil bidu gobe samu abin da zai tabbatar da shi ba to hal huwa bid'a din wannan abin bid'a ne qala huma yuzu abin da malike fara kenan bid'a ne aw ne da bidarin ko ko ba bid'a bane qala wajen zabi ko ba bid'a bane mutane da saboda jingina bi hadisin ga wani hadisin yake cewa ma taraktuhu lakum duk abin da na bar shi ban muku magana ba wa huwa afwan wannan ya fi ya ne da karo ibn hajiya mutu wannan shi babu zikir cikin babu zikir wallahi alamu Allah ne sai da ake zikira wa ala hada kan wani iktilafin sabarin su fi hil idat ka wa hidbul idarati wa zikr bil jahl da kuma yin zikiri bayane wal jam da haduwar zikiri wa dawo da haduwar addu'a kazalika mana kala shi domin wani da ya zo labari ila hadisi a cikin hadisi a tarihi an kwaɗaitar da zikiri an kwaɗaitar da haduwa ya karatu an kwaɗaitar da addu'a haduwa ya addu'a to amma a haduwa yin nan kowa na ta ke yi ko ko a ajam'i za yi walau yari labari bai zo ba an yi salafi daga mamaya iluhu aikata shi walawar bai zangaro kuma sai da biyar da cikin haifiyarsa sai wani abu ba abin da aka shafe ba ce eh ba ba ce a'a ba fa qala shafi zai ma mutane to kenan ya zama sunna ya zama sunna kenan wa qala malik ma muna malik a bid'atun makruha ce ya zama bid'a makruha ce makruha ce ya mai tufa don su ba ta daya a cikin wannan alhamdulillah sai mu fara na biyu wata cikin sama Allah ba mu yi ba. Ni da mu so mu dinga wurin kwana saboda